أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا بركة مرسادوا أولا مركز نمجيما ينتي قبدا مجلس منا القرآن ونشين مجلسنا 30 tara ne ina kyautar zaton karshen karatunmu 38 ne muka ce 37 yau muna 27 ko 27 ga watan safar hijira daga garin maka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da 20 a 19 ga watan 8 a kalandar bature 2025 an zire muna cikin tafsirin suratul qaf inda insha Allah muna kyautar zaton yau zamu gama sura kamar yadda muka saba kamun a shiga karatu inda kai tambaya daya ko biyu ana iyawa a amsa idan aka amsa sai a ci gaba da karatu in kuma babu sai mu huce insha Allah نعم ɗan shugabanni suna huciya shi dai a cikin shari'a babu shi dokar daguti ce dokar daguti ce kuma abinda aka lazumta maka kai itifaki akan shi tilas ka yi shi amma dai a cikin shari'a babu wannan saboda sa'ad da ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce ayi qumu ila sayyidikum fa anziluhu ba irin ba tashi wancewa ku tashi ku tai ku sabko ku sabko dan uwan ku sabko shugabanku ba wai ku tashi ba ku tarbe shi ba ko kuma idan ya zo ku tashin me wani an hana ma a cikin shari'a wane ya ce a wajibi ne kurumshi idan ya zo wuri tilas sai an tashi mai sai an mai kaza sai an mai kaza ba wanda ake yi waka hatta a karan kanshi a haƙƙin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabon shi musu mai haka ba kuma inda za su ce su mai inda ya hara idan ya hana su baya daga cikin shari'a aikata haka baya daga cikin shari'a hatta da gawa idan ta huce ana tashin mata shi ma da kai hadisan da suka nuna lalle an shahi wannan hukuncin kamun a da manzala sallallahu alaihi wasallama ya umarni idan gawa za ta wuce ko za a wuce da gawa kai da kake zamna ka tashi daga baya kuma aka yi hani a kan hakan dalilin dalilai dai wanda shari'a wanda suka wannan isha mun tsaya ƙarƙashin aya ta 40 yau insha Allah za mu tashi aya ta 41 inda ubangiji yake bayyana mana wastami' yawma yunadi almunadi min makanin qaribin yawma yasma'una as-sayhata bil haqqi dhalika yawmul khuruj inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir yawma tashaqqaqu al-ardu anhum sira'a dhalika hashrun alayna yasir نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيدا وننسون آيوي قدا بير na ƙarshen wannan sura wanda idan muka tsaya muka yi izina ko muka yi la'akari a kansu za mu gani ubangiji yana bayyana mana irin hali wanda ɗan adam zai shiga lokacin da aka yi busa ta ƙaho haka lokacin da ubangiji ya yi niyyar tado da waɗanda suka rigaya suka riddige a cikin ƙasa amsa tambaya ita ce ubangiji zai ba su wadda suke kokonto a can harkon sura shin yana yiwa idan an mutu a tashi to ga yanda ubangiji za yi ya tayar da kowa da kowa haka kuma ake lallashin zuciyar manza Allah sallallahu alaihi wasallama naka kurum kai da'awa kai kira ayi imani ko kuma ka imani wannan ba naka bane ba kurum kai dai kai kira kai ba mai tilasta musu bane ba akan lalle wanda ka zo kama kira ka kiraye shi ka ce mai yanzu tsoron Allah ya imani ba wai wajibi bane ba akan ka ba tilas sai ya yi imani mu ne kai naka kira ne mu kuma mu ne masu hisabi kamar yadda ubangiji yake bayyana mana zan mu zo kan ayoyin zan mu ta daburi a kansu shine ubangiji yake cewa wasta mai yawmu yunadi lil munadi min makanin qaribin ya kai muhammad ka saurara ranar da mai kira ranar da mai shela ko mai kira zai yi kira daga wani wuri wanda yake makusanci ranar da za su shi wata tsawa tsawa ta gaskiya yace wannan ita ce ranar hutawa daga kabari ya ce ka sani ya kai muhammad mu innan mu ne tabbas muke rayawa mu ne muke kashewa kuma komai da komai zai dawo gare mu yake cewa kuma ranar da ƙasa za ta tsatsage za su huto wa'innan mamatan wanda shekara aru-aru suka rigaye suka bar duniya za su huto idan sun huto za su ringa gaggawa ina za su tahi shine ardul mahshar inda za a tara kowa da kowa yace kuma wannan tattara sun da zan mi abu ne mai sauki a wurinmu kamar ba a yi ba kullum sai dai ka tashi ka ganka a ardul mahshar yake cewa mu ne muka san abin da wannan kahuran wannan masu musguna makan suke hada a kanka suke hada a kan sahabbanka yace kuma kai in nan ba mai tilasta su bane ba akan lalle sai sun yi imani ba yace abinda muke so da kai shine kai tunatarsuwa da wannan alqur'ani wanda ya ji tsoron gobe to za a yi imani wanda kwa ya jin tsoron gobe ya gani duniyar ta hime to shi kuma za ya tsaya a cikin batashi har illa masha Allah shi ne nan idan muka ɗauki wannan ayat ta farko wasta mai yawon yunadin munadin makanin ƙaribin alman tafsiri suka ce kat da annabinmu muhammad ake amma dai idan an ambace shi ba wai yana nihin ba mu wai ba ma daga cikin kira mu ma ana galgadanmu mu tsaya mu ji wata rana ko mu saurari wani yini yinin da mai kira za ya ringa kira daga wani wuri wanda yake makusanci kira ne za a yi a kiraye ka ji za ka yi kamar a tsakar gidanku ne ake kiranka saboda wannan murya wannan kiran wannan tsawar da za a yi ba ta koyi ba akan kowa ba yanda wanda yake cana zai ji ta haka kai ma wanda kake da magaran za ka ji ta mutum za a yi tunanin a ai daga wuri ne wanda yake makusanci aka mi wannan kira shi ne na ubangiji ya tabbatar mana min makanin karibin ta sanya katada yake cewa ka abla ahbari yana rawaitarwa yana cewa ubangiji zai umarci wani mala'ika wannan mala'ikan zai yi kira akan wani dutse wanda yake baitul maqdis shine ainihin falastin inda kudus take yake cewa wannan mai kiran za ya ce ayyatu hal izamul baliya yace ya ke wannan kasusuwa wanda suka rididdige suka koma ƙasa wal awsalul mutaqatti'a inna allaha ta'ala ya'murukunna an tajtami'unna li fasli al qada yace Allah ku yana umurta ku da ku haɗu diddan ya zartar da hukunci tsakankanin ku Ka'ab al-Ahbar ya rawaito yace haka ubangiji zai rubama abin da yake cikin at-Taura ne ko abin da yake cikin Injila ne wanda ya karanta yake ce mana yau mai yasma'una sihata bil haqqa ranar da zashi za su ji tsawa tsawa wadda take ta gaskiya ba irin wannan tida ba ko wata arada da za a maka ba tsawa ce ta gaskiya shine wani daga cikin malamai suka ce ai abinda ubangiji yake nihi shine wannan busan kaho wadda za ta zo da gaskiya wadda da sun kasance suna karyatawa suna cewa ya za a yi a idha mitina wa kunna turaban wa izaman a inna labi halkin jadidin ke cewa ya za a yi a ce idan mun mutu mun rididdige mun koma ƙasa a ce wai kuma za a sake tayar da mu wata rayuwa wadda take koma bayan wannan rayuwar da muka yi shi ne a kullum abin da kahuran ƙwaraishi suka karyata ko kahuran maka suke karyatawa ya za a yi a ce wai a mutu a tashi hankalinsu bai taba ba kawowa ba ko ba su taba yarda ba shi kuma abin da ake so ga mummuni shine duk lokacin da aka waɗi maka to wajibinka ne ka gaskata yana ɗaya daga cikin biyayya da yarda da annabin da aka aiko maka tasdiquhu fi ma akhbara gaskatar da shi a cikin duk abin da ya baka labari in an mutu ana tashi ko hankalinka bai dauka ko yana dauka wajibinka ne ka yarda ka amince to shine nan yake bayyana mana yake cewa abinda da ya kasance kuna kokonto akan shi idan an mutu ba a tashi yace sai gashi nan abinda kuke kokonton ya wakana yace zalika yawmul khuruj wannan ita ce ranar hutawa daga cikin kabari shine can ubangiji yawma yakhrujuna min al-ajdas sira'an ka'annahum ila muslimin yufiduna yace ranar da za a hutar da su daga cikin kabari kaga wannan ita ce zalika yawmul khuruj ranar da za a yi busa ranar da kowa za ya huto daga cikin kabarin shi ai mun karanta a can baya wa nufiqa fi suri fa sai kaman fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufiqa fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana labarta mana yake cewa da idan shi ya ga mala'ikan da yake busar kaho ya ce na gan shi ya daga kaho ya karkata huska shi yana kallon ubangiji yana jira a bashi umarnin busawa ya busa a wurin ubangiji abu ne wanda da an riga ya an yi iktarbati sa'atu wan shaqqal qamar kiyawan ma ta riga ko ta kusanto gashi nan alamomi wanda suke tabbatarwa lalle kiyaman nan ta kusa a tayar da ita sun tabbata shine ne yake bayyana mana ranar da za kowa za a hutar da shi daga kabarin shi yake cewa zalika yawmul ko ranar da za a yi busa wannan ita ce ranar hutarwa daga cikin kabari yace inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir yace ya kai dan adam mai imani ko mara imani ka sani fa mu ne kat mu ne tabbas muke rayawa mu ne kuma muke kashewa al'amarin mu ne in muka ga dama mu kaddara maka lokaci kaza rana kaza sa'a kaza second kaza zaka bar wannan duniya rana kaza lokaci kaza a daidai wuri kaza za a busa maka rai mu muke rayawa kuma mu muke kashewa shi sanya lokacin da annabi ibrahim ya zo yana munazara yana tattaunawa da shi da sarkin da yake imani yake cewa aukan ladhi a wannan aukan alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbi an ataahu Allahu mulka wani mai iko ne gashi na an bashi iko yana da dagawa amma dai duk dagawa shi bata kai irin dagawa ta fir'auna ba yana ganin shi ma wuyan shi ya kai ya raya ya kashe sai yake ce ma ibrahim ai ka ce ubangijinka shi yake halitta yake rayawa yake kashewa yake cewa aini ma ina yin haka ai abu mai sauki yace ku kawo mun mutane guda biyu ya raya daya ya kashe daya ce abin da ubangijinka yake yi kenan ni ma gashi nan ni ma nayi na raya na kashe sai annabi ibrahim ya ce to fa inna allaha ya'ti bil ya'ti bil shamsi min al mashriqi fa ati biha min al maghribi fa buhita alladhi kafar yace to ni to ubangiji na bayan raya wanda yake da kashewa yana huddo da rana daga gabas ya fadar da ita daga yamma da haka abinda ni nake so a ganka a gunka shine ka huto da ita daga yamma ta fada gabas gobe ka sake mata tsari ya ce fabuhitar lari kafa yanzu a lokacin nan kurum sai ya ɗimauti abu ne wanda baya yiwuwa wannan sistemin ubangiji ne shi yake kaddarawa shi yake sanyawa kuma shi yake daidaitawa kowace kullum fi falakin ya swahuna kowace tana faɗawa orbit inda inda za ta wani to kaga wannan shine yake tabbatar maka ubangijin nan shine wanda yake kashewa shine wanda yake rayawa ya hutar da matacce daga cikin rayayye ya hutar da rayayye daga cikin matacce akwai misalai masu yawa misalin kwai kaga matacce ne amma dai za a hutar da rayayye daga cikin shi haka kuma rayayye ya hutar da matacce kaza ta hutar da kwai kaga abin ne wanda yake matacce wannan duka tsari ne na ubangiji ba wanda ya isa yi shi in ba ubangiji ba ya ce to dukkan wannan rayuwa a raya ka a kashe ka to karshe dai kunkurskan dan barya gun ubangiji kowa zai tattara ya koma wa ilaina turja'una wa ilaina yurja'una gare mu komi za ya dawo kuma gare mu ku nan za ku dawo komi zai koma gun ubangiji kenan wannan shi yake tabbatar maka lalle ubangijin nan shine yabda'ul khalqa shi yake kaga halitta wa huwa yu'iduhu kuma shi yake mayar da halitta inda ya ga dama yace wa huwa ahwanu alayhi ai bayan an yi ka yace an kashe kan a mero kan shi yake sauki abun ubangiji ai a hankalce ma haka ne wanda ya maka wannan salulai sai kai mata kwandam kaga ai abu ne mai sauki ya sake maka flash din ta ya ƙara ya sake mata sabon system ya maido maka ita ka ci gaba da aiki da ita shine nan ubangiji yake bayyana mana wa huwa allazi yabda'ul khalqa wannan ubangijin naku shine wanda yake kaga halitta yace summa yu'iduhu sannan ya maido wannan halitta kamar yadda ta kasance yace kai wa huwa ahwanu alaihi maido ka kamar yadda ka rayu a can da yace shine yayi kusa ko shi yayi sauki abun ubangiji kuma wato kan kowace halitta gare shi za ta koma shi wa shi ubangijin kuma idan an koma zai sakanta wa kowa sakamakon abin da ya aikata in alkhairi ne a sakanta maka da alkhairi in sharri kuma kai a sakanta maka da sharrinka wannan ita ce ka'ida kuma wannan idan an ce maka halitta wai kakka yi zaton a mu ne mutane da aljannai wanda aka kallafa wa wani abu hatta da wanda ba a kallafa ma wani abun ba su ma sai an musu hisabi dan a kamna tsakuwa dan a ba a yatso za a tattaro dabbobi ubangiji zai yi hisabi tsakankanin dabbobi dabbar da take da kaho da dabbar da batta da kaho sai an zo an musu kisasi ya ga kika tumbuje ta rama in suka rama aka ƙare hisabi tsankanin dabbobi a lokacin nan ubangiji zai ce to ku zamanto ƙasa dukkansu za su zamanto ƙasa a lokacin nan ne shi ne a wannan matsayi ce kaguri zai ringa cewa ya laita ni kuntu turaba ya kai tona ni ma aida an muni gatan da an maida ni ƙasa da wannan dai musibar dai saboda shi ya san abin da ya dandana a cikin rayuwar shi ta kabari ya huto yanzu wata rayuwa ce ya san abin da zai tarar yake cewa ubangiji nima da an kai tona dama an maida da nima kasa kai dama an yi ni dabba a rayuwa ta nan duniya shi kuma an baka dama baka yi amfani da damar da aka baka ba shi ne ubangiji yake bayyana wani yake cewa yau mata shakkakul ardu anhum sira'a ranar da ƙasa za ta tsage za su huto daga wannan ƙasar za ta tsage da su su huto su ringa gaggawa zuwa inda ubangijinsu ya umarce su su haɗu shi ne ubangiji yake bayyana mana a cikin maryam yake tabbatar mana la tara fiha iwajan wala amta a ƙasar da za ita ce ake kiranta da abdul mahshar yace ƙasa ce wadda take ba tudu ba gangare a cikinta ba wai wani bai ce a na hawo tudu mu ai dama mun san muna da gaskiyar albukarrabin ubangijin mu ya ringa hangen mu ko kuma wanda ya saba ya ce bari mu shiga cikin cikin wani kogo duk dan mu boye a a tar'etan duci falfajiya Allah ce wanda shi ya yi tsari ko ya tanada kurmu wannan kasa anan zai hada kowa da kowa a yi wa kowa hisabi a cikin ta shine wannan kasa lokacin da ta tsage shine akwai riwayoyi wanda suke karantar da mu yaya ubangiji zai tsagar da wannan kasar shine yake bayyana mana yake cewa ubangiji zai saukar da wani ruwa daga sama yace wannan ruwan idan ya sabka zai barbaru wannan gangan cikin dan adam yace kowace ganga wadda take cikin kabarinta zata dawo kamar yadda take kamar yadda ka san idan ubangijinka yayi ruwan shibka aka zo aka yi da shi ko kuma ubangiji ya sabkar da ruwa kowata ciyawa inda ka santa shekarar waccan da ta wuto haka za ka same ta ta sake fitarwa menene hatta idan akhazat al fa iza anzalna alaiha al-ma'a tazzat warabata tsari na ubangiji da shi da kasa idan ya saukar da arziki daga sama shine ruwa daga sama wannan ruwan sai ya barbaru wannan kasar ya takuda ta ya garwaya ta abinda dai ka sani kasar nan tana huddawa za ta huddo maka shi ita to yadda kaga siffa ko yadda kaga misalin yadda ubangiji idan ya saukar da ruwan sama zaka ga ciyawa kayan abinci sun mutu haka ita ma gangar jikinka lokacin da ubangiji zai saukar da wannan ruwan za ta barbare ta zugo wannan ruwan za ya barbari gangar jikinka a cikin kabarinka ubangiji sai ya haɗa halitta ka kamar yadda ka san ka ka mutu haka ubangiji haka zai tsarin shi yake cewa idan wannan gangan jikin ta haɗu ga kai ga ido ga wannan yadda aka kashe ka haka aka barbaru wannan wannan ƙasar gangan jikinka ta dawo yadda take ya ce a lokacin nan za a umarci a sarafili da ya busa cikin ƙaho shi kuma a cikin wannan ƙahon dukkan rayukan ɗan adam ne a cikin shi idan an yi busa ya ce kowace rai zata dawo shi ne ubangiji yake cewa wa izzati wa jalali na rantse da buwayata da girmana ya ce da tarji'anna kullu ruhin ilal jasadin lati kana tu'ammiruhu ya ce kowace rai za ta koma kan gangan jikin da ta kasance ta rayu da shi wannan tsari ne na ubangiji kuma ma zalika ala Allah bi aziz ba abin da ya gagari ubangiji ya aiwatar da abin da yake so lokacin da ya ga dama shine yake cewa a wannan halin ne yake cewa yake ba mu misali yake cewa kaman misalin idan an ce dahi ya ya ya ya ya ya ya shiga gangan dan adam ɗan lokaci ne ɗan kaɗan zaka same shi gani ya haɗa ko ina ko ya haɗu wuri ɗaya ya ce to haka ubangiji daga ya yi umarni a busa wannan ƙahon daga an busa kowace rai za ta koma cikin gangan jikinta a lokacin nan ne ƙasa za ta tsatsage idan ta tsatsage kowa zai tashi tarkwai-tarkwai gaban ubangiji kuma kowa za ya ringa gaggawa zuwa ga inda aka umarce shi ba wani wanda zai ce a mun taurin kai gare mu a rayuwar duniyar nan ma ai shugaban nan mun masa taurin kai dan haka idan mun taso wannan mu yi mun yi gardaba kafin wannan duk irin gardaba ka duk irin taurin kanka wallahi tallahi sai ka tai in ma a kai ka ko kuma in ma ka kai kanka wanda za a kai shine wanda ya aikata aiki nagari yana tasawa daga kabarin shi a gaban shi aikin shi ne nagari zai ce ni ne aikinka a siffa abin hawa ni ne aikinka hawo in kai ka wannan wurin wanda ubangiji ya yi kira a tattauna in kuma ya kasance ran mutumin banza ce ko mutumin banza ne yana tasarwa ƙasar tana tsagewa yana tasarwa a lokacin nan wannan laihihikan nashi za su rataye a kan wuyan shi ce to kamu mutashi wannan ita ce ka'ida Allah sun yamu daga cikin mutane na gari shi sun yacin ubangiji a cikin suratul qamar yake bayyana mana muhtiina muhtiina ila da'i yaqulu al-kafiruna hadha yawmun asr yace za a kora su zuwa ga inda ake kiran su wannan kiran da ake yi wajibin ka ne sai ka amsa ba wani ka ce a kai ni ba na amsa ba ni tsayawa zan yace to za a kora su zuwa ga wannan wuri suna gaggawa za su tafi inda ake kiransu a lokacin nan ne kaguri zai ringa cewa ka yau rana ce mai tsanani kuma tabbas rana ce mai tsanani haka a cikin suratul isra wani da yake bayyana mana yau mai da'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tazunnuna illa bistum illa qalila kuna hutawa daga kabarurrukan ku a lokacin nan za a kiraye ku za ku amsa kira kuna masu godiya da ubangiji ba wanda ya isa ya ki godewa kuna masu godiya da ubangiji wata zunnuna illa bistum illa qalila za ku ringa zaton aikancin da kuka yi a cikin kabarin ku ai dan lokaci ne dan kada haka kaguri zai ringa gardama yana cewa wai an ce mun rayu a duniyar nan wai duniyar nan wai kwana nawa ne muka yi qala kam labistum fil ardi adada sinin wai wai wai a cikin kabarin mu kwana nawa ne muka yi zaka shi wani ya ce an yakwa ba kwana ɗaya ba ne ba ba kwana ɗaya ba ne ba ko kwana biyu ba muka yi ba wani ya ce kai sa'atan ne sa'a guda ɗaya ce muka yi ƙwala ballabistum illa ƙalilan babban kuntum ƙaunar abu yake bayyana mana yake cewa da kwai riwaya ta muslim hadisa anas bin malik yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗi mana yake cewa ana awwalu man tashaqqa anhu al-ard yace ni ne harkon wanda wanda kasa za ta tsage ya hutu wannan shine al'amari wanda ubangiji ya tsara kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine shugaba shine jagora na annabawa da dukkan wa'ansu al'ummu mai shaida game da sauran al'ummu shine ne yake bayyana mana zalika hashrun alaina yasir yace lalle wannan tadawwa ce wadda mai sauki ne ko tattarawa ce wadda take mai sauki a gare mu ka gani mu medo ku wannan rayuwar mu tattara ku a gun da muke sa ran ko a gun da muka yi umarni a tattara kowa da kowa a yi musu hisabi abin da mai sauki a wurin mu shi sanya a cikin suratul qamar ubangiji yake bayyana mana wa ma amruna wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar yace mu al'amarin mu dama lokaci ɗaya ne al'amari ɗaya ne kuma kai ka ce kamar kibtawa da ido ne kurma abun ya kasance shi dama ka'ida ta ubangiji ya yi umarni abu ya kasance sai ga ya kasance ya ce kalam hilbasari kamar kibtawa ido ne haka za a zo a yi kuma haka ubangiji za yi ma kowa hisabi za ka gani kana tunanin a yanzu a yi mutum yanzu duniya an kai miliyar takwas miliyar takwas ɗin nan ya za a yi a ce wai ubangiji ya ce al'amarin a wurin mu kalam hilbasari kamar kibtawa da bismillah ne shi kenan an riga ya an gama wa kowa abin da ya kamata amma kowa hisabin shi kowa an tattara shi wanda suka shiga gida aljanna ko mu da muka shiga gida aljanna mu shiga gida aljanna mu wanda kwa suka zo da mummuna a sakanta musu da mummuna Allah kiyaye mu wa qala subhanahu wa ta'ala ma khalqukum wa la ba'sukum illa ka nafsin wahida idan muka koma cikin luqman ubangiji yake bayyana wa yake cewa halitta ku da tayar da ku yace kamar rai guda ɗaya ne ya ce inna allaha sami'un basir lalle allah mai gani ne kuma mai ji ne mai ji ne kuma mai gani ne da duk abin da kuke aikatawa da haka ba wani abu wanda zai kewaye wa ubangiji game da dan adam in mutum in yana dawowa ya dawo ya setu wannan abin da ake karanta maka abu ne la mahala da sai yawa ka ubangiji yake cewa nahnu a'lamu bima yaquluna ya kai manzan allah ka saurare mu ka ji mu mu ne muka san duk abin da wa'innan abokan adawa abokan adawa naka abokan adawa Allah abokan adawa musulunci mu ne muka san duk abin da suke kasa duk abin da suke faɗa saboda ilimin mu ya kewaye akan su ƙaryatawar da suke maka tozartin da suke maka zamban da suke maka yace dukkan shi wannan al'amarin mun riga mun sani ta sanya ubangiji yake bayyana mana a can a can a can suratul hijr walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaquluna fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin yake cewa tabbas mun sani wannan maganganun da suke yi na ƙaryata ka na cin mutuncinka da suke yi na azabtar da sahabbanka da suke yi da cutarwar da suke maka mun sani abu ne wanda yake kumtatar da duk kumtata maka yace amma dai abinda muke so da kai ya muhammad shine kai tasbihi da godiya game da ubangijinka ko ka kasance daga cikin masu sujada kuma ka yi kokarin bautata wa ubangijinka har gaskiya ta zo maka shine mutuwa yace dan haka yace mun san abinda suke faɗa wa ma anta alaihim bi jabbar manzo Allah kada ka damu kanka ka gani kayi kiraye su kayi ta kokarin kiran su su zo su yi imani ka gargade su kayi kaza kayi kaza kayi kaza amma dai ba wani abin da ya kasance tare da wannan al'umma an karanta maka duk dan alallashi zuciyarka annabi nuhu falaibisa fihim alfa sanatin illa 50 ama ya zama cikin mutanen shi shekara dubu ba hamsin yana kiran su da su yi imani shi karan kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace an gwada mini gobe kiyama wani annabin zai zo da wata jama'a baki mai yawa wani ya zo da mutum biyu wani ya zo da mutum daya kai yace da kai annabin da zai zo ba kowa a tare da shi ya zo yayi kiran yayi kiran ya gama shekarun da za a yi na kira ba wanda ya amsa min kiran shi da haka kadda ka damu don kayi kira babbanka ‘yan uwanka su abu la'ab suwaye suwaye ka kiraye su dukkansu sun ƙi su yi imani manyan garin makka sun ƙi su yi imani suwane suwane suwane dukkan sun ƙi su yi imani wa ma'anta alaihin bijab ba kai innan ba wai mai tilasta su bane ba akan lalle sai sun yi imani shi san yaran suke cewa kadda ka tirsasa wa wani akan lalle sai ya yi imani kai naka kurum kai kira ne ta sanya wannan wannan wasu daga cikin malaman tafsiri suke cewa ai kai muhammad abu ɗaya ne naka shine ka kiraya ka isar da sako idan ka isar da sako shikenan ka ka ka ka wannan kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul ra'd inna ma fa inna ma alaykal balagu wa alaynal hisab naka ya kai muhammad shine ka isar da sakon da aka yi maka mu ne muke daukar yaunin yin hisabi ga wanda yake ji ko kuma da wanda ya amsa kiranka haka yake bayyana mana fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bil musayyib kai dai ka tunatas abinda aka aiko ka da shi ko abinda aka aiko maka na daga wahayi ka isar kuma ka tunatas da su lalle ubangiji yana da gida guda biyu yana da aljanna yana da wuta wanda ya kyautata kalkashin rahama shi sanya shi gida aljanna wanda ya saba kuma wutar jahannama ita ce makoma lasta alaihim bi musaidar ba wai an tilasta ka an sanya ka ba eh ka tilasta su ko me shi binta al'amarin su bane ba akan lalle sai sun yi imani da kai haka ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul baqara laysa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha shiryarsu ba a hannunka ba take ba sai dai Allah shine yake shiryar da wanda ya ga dama haka idan muka koma cikin suratul qasas yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha lalle Allah shine wanda yake shiryar da wanda ya ga dama wai kai Muhammad ba ba ba ka shiryar da wanda kake so ne aslan muhammad baka shiryar da wanda kake so sai dai ubangijinka shine yake shiryar da wanda ga dama inda wanda ake so ne da muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya shiryar da wa babban shi abu talib sabida ne sabida duk wata kariya duk wata gudunmuwa ya bashi amma dai gashi nan lokacin da ya zo mutuwa yana haɗi mai yake ce mai ya kai am ya kai babba na ka yi ƙoƙari ka furta wannan kalma kalmar da zan yi maka shaida a gobe kiyama gaban ubangiji na ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɗan uwa abokan adawa suna gehe ka ce yanzu za ka bar addinin iyayenka da kakanninka ka koma addinin yaro addinin yara yake cewa ya kai muhammad ka yi haƙuri ya ce zan mutu akan addinin iyayenmu da kakanninmu wannan kuma wannan abu ne wanda shi ya sanya nan ubangiji yake bayyana wa muhammad lalle baka isa baka shiryar da wanda kake so ba ta haka shirya tana hannunmu mu muke shiryar da wanda muka ga dama a cikin suratu hud afa man yahdi ila al-haqq wa haqqu an yutaba amma la yahdi illa an yuda fama fama fama lakum kaifa takfuruna shirya dai tana gun Allah shi san ya malaman tarbiyya suke cewa yanda kaga tarbiyya da shirya yace uwa su dai uban su daya yace dukkan su a hannun ubangiji ne kai naka kai kokari ka isar ka shirya kai kaza kai kaza kai kaza yace amma dai karshe shirya a hannun ubangiji take in ya ga dama ya shirya in ya ga dama kuma ya bata kuma shine yake bayyana faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kazalika naj'al ka'annama yas'adu fis sama' yake bayyana mana wanda Allah ya nawace shi da shari'a sai kaga Allah ya wanke kirjin shi da imani kuma wannan idan ka koma kan kissa ko tarihi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sahabban shi zaka samu lalle ga yanda sahabban shi bayan muzantawa bayan cutaswa da suka yi wa manzo Allah da sahabban shi sai gashi nan lokacin da ubangiji ya nuface shi siriya ya ka gani sun dawo sun zo kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun musulunta kaga ka koma kan musulunta Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi Umar ya kasance yana ɗaya daga cikin mafi adawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da musulmai amma dai sai gashi nan kai tsaye sakamakon addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi akan Allah ka shiryar da Umar guda biyu amma dai ga wanda kai soyuwa wanda yi soyuwa zuwa gare ka shine ko alhaka bin Hisham shine Abu Jahal ko kuma Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi Allah da ya tashi a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a sai gashi nan ɗan kwanuka kaɗan kowa shagarin shi Umar ya huta bayan gari yana tare masu hijira sai ce mai wane yau kai ka zo kana musantawa kana haɗan waje kai kuma a cikin gidanka matarka wannan kanwarka da mijinta dukkan sun musulunta ya ce kai ka ta yi manan ka bincika ka gani yanzu faɗa ya koma gida umar ya dawo gida da ya dawo gidan kanwashi ya zo ya bumbuga suna karanta suratul hashar a riwaya mafi inganci suna karanta suratul hashar su ya mijinta ya da ya rubuto ya zo yana karanta mata ya bubbuga takarda a hannun a hannun kanwashi da suka tambaya wane ne yace Umar ne ya suka jeho takardar suka jeho wannan wannan me yake da suna hatan alƙashin gado yazo yace miye kuke yi ya ku makiyan Allah wannan ya ku makiyin kawunan ka ce ba abin da muke ce na shi an ce kun bar addinin iyayenku da kakanninku suka ce a tura ta kai bango ta ce e mun bar addinin iyaye da kakanni sai mu umar yana wangawa sai ga wannan wannan watan ya janyo ta warce ta ce wanda bai da tsarki bai karanta alkur'ani la ya masu ilil mutahharu ya kwace da ya kwace ya karanta bismillahir rahmanir rahim sai yadda ai suna fahimtar mi ake yaran su ne bilisanin arabiyyin mubin da yadda kuma consensus shi ta bashi ya dauka ya sake karanta ya dauka ya bude sai karanta farkon suratul hashr har zuwa inna allaha shadidul iqab sai ce ku kai ni wurin muhammad inna sai take cewa a shekaran jiya ko a jiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana addu'a Allah ya shiryar da ɗayan Umar daga cikin Qurayshawa ina kyautar tankairi yace mu tafi wurin manzo Allah aka tafi kowa aka gi aka bambara wane ne Umar ne a koha kowa ya ja baya an san irin adawar da yake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da musulmai a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku bude ni Hamza ya zo ya bude manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci kwalashi yace ka musulunta yace ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ko Muhammad ma'aikin Allah kaga wannan fa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wanda Allah ya riga ya Allah ya nuhace shi da wanke kirji zai shiryar da ko wanda Allah ya nuhace shi da shirya yace zai wanke kirjin shi da musulunci wanda ku Allah ya nuhaci batar da shi za a ta yi ya taɓin kaura ga abin da hankali bai ɗauka sai ce shi zai aikata yanzu misalin matsala ta mutum kurmi ya dage ya ce shi kurmi shi ƙur'ani kada ya yarda shi bai yarda suna ta manzo Allah ba haka wannan a hankalci hankali bai ɗauka amma dai shi kuma ya yarda da haka ka ɗauki wanda yake ɗan shi'a wanda zai zo ya samu kanshi ya yi ta yayyankawa ya yi ta bugon kanshi ya zubar wa kanshi jini dalilin wai an kashe Hussein wata rana wannan wannan ashura ranar da aka kashe Hussein a Karbala ka gani wannan ba hankali bai yi ka ba ba wadata ka yi ba hankali ka yi shi ba ba wadata ka yi shi ba haka ba wayewa ka yi shi ba amma dai kuma ubangiji ya riga ya kumtata ya riga ya sha makance zuciyar da shari'a barantana a wanke ta ta fahimci ina aka sami da gaskiya ya ce za ka same shi kullum in ma ka mai hirar shirya za ka gani ka annama ya sa'adu fi sama kamar ka ce an yi sama da shi idan an yi sama da mutum da kwai wanda wurin da idan an kai makwarata numfashi yake daukewa ya ce haka za ya ji a cikin ran shi ba daɗi ba wani nishaɗi ba kaza a bar shi dai akan fatan shi da haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'anta alaihim bi jabbar kai ba mai tilasta su bane ba akan lalle sai sun imani ba saboda shirya a wurin mu take ba a wurin ka take ba yace fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id abinda ake so da kai ya kai muhammad shine ka tunatar su da su ka isar musu abinda aka sabkar maka na daga wahayi yace ga wanda zai tunatu yace shine wanda zai ji wanda yake jin tsoron wa'idi na ubangiji yake kaunata wa'adi na ubangiji wa'idi shine duk wani narko na azaba kuma yake guratar ya samu alƙawarin da ubangijin shi yayi mai shine idan ya kyautata za ya samu gida na aljanna Allah ya sanya mu daga cikin wanda suke jin tsoron ubangiji kuma suke guratar suke kaunatar alƙawarin da ubangiji yayi musu ya rabbal alamin wannan shine karshen sura kenan insha Allah abin da ya rage mana sati mai zawa shine sai mu yi raskwana na abubuwan da zan iya fa'idantuwa da shi kalkashin wannan sura mun yi wurin darasi 30 ko 31 ko da biyu a cikin sura insha Allah za mu yi kokari mu warware abubuwa wanda za mu iya fa'idantuwa da su wanda ya kasance mana izina ne ko gobe za a ce mana suratu qaf kana iya cewa sura ce wanda ta kumshi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza kuma ga abin da zamu iya fa'idantuwa da shi na daga rayuwa na daga na daga na daga na daga na daga rayuwa kuma na daga abin da ya shahi tarbiyya na abin da ya shahi addinin mu na abin da ya shahi yau gobe Allah ya datar da mu insha Allah za mu tsaya a nan kare mu ke sallah sallah lokacin da ake wanda mun karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda mu ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatu ya sanya albarka a ciki abinda mu ma iya ba kuma Allah ya iya mana shi muna tawassali ga wannan zama da muka yi da abin da rai ta kudurce na alkhairi Allah ya tabbatar mata ya sanya albarka a ciki da abin da yake sharri ne game da rayuwarmu game da addininmu game da iyalanmu muna fatan ubangiji ya nisantar da mu da shi ya baddala mana da mafi alkhairi a rayuwarmu marasa lahiyarmu da suke gira da suke asibiti muna fatan kowanne ubangiji ya koro mai manzon sauki ya sanya abin da yake juyayi da shi kafara ne a gare shi Allah ƙara mana lafiya ya ƙara mana ya sanya albarka a cikin kwanukanmu
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك